فلا مضل له أبدا ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba sha uku ga watan shawwal shekara ta 1446 hijiriya wanda ya dace da ɗaya ga watan afrilu shekara ta 2026 miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na wato zadul mustaqni wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na usman bin affan kofar gadon kai kano nigeria bayan hutu da muka tafi mai tsawo mun dawo da wuri saboda mun yi wannan hutu kafin ramadan mun ɗauki wajen wata guda ga kuma ramadan sannan kuma ba za a daɗe ba ana yin karatu kuma za a ce za a tafi aikin hajji to kada hutun ya yi yawa shi yasa muka dawo tun da wuri an ce menene din ido da wuri yake fara kuka Allah ya samu dace za mu tashi salatu tatawwa salatu at-tatawwu sallar tadawwi babu salat babu salati tatawwu darasi na nawa darasi na 78 darasi na 78 Allah samu cika da imani 78 Allah ya mana afuwa babu salatin tatawwa malam yace akaduha khusufun summa istisqa'un summa tarawih summa witrun يفعل بين العشاء والفجر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة مسنا مسنا ويوتر بواحدة وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها وبتسع يجلس عقب السامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يسلي التاسعة ويتشهد ويسلم وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالكافرون وفي الثالثة بال إخلاص ويقنت فيها بعد الركوع فيقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ويمسح وجهه بيديه ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الإمام في الفرائض والتراويح عشرون ركعة طيب ما ليت باب صلاة التطوع باب دكي مغنى أكن صلاة تتطوعي bayan malam ya gama magana akan sallar farilla sai kuma yake magana yanzu akan sallah ta nafila idan an ce at-tatawwu a lugha ta larabci ana nufin fi'lu ta'a at-tatawwu ana nufin fi'lu at-ta'a kun ga akwai alaka tsakanin al-ma'ana wato kalma kalma ta lugha din da kuma ma'anar lugha din akan ce tatawwa idza fa'ala ta'a duk wanda yayi wani abu na yi wa Allah da'a to ana iya cewa yayi tadawwi ba sai nafila ba ba kawai ba sai sallah ba idan an ce tatawwi akwai azumi tatawwi akwai sadaka tatawwi akwai sallah tatawwi akwai sada zumunci tatawwi akwai karatun qur'ani tatawwi ma'ana at-tatawwu fi'lu at-ta'a idza fa'ala al-insanu at-ta'a yuqalu tatawwa'a duk abin da kai na yi wa Allah da'a ana cewa ka yi ta ɗauyi in ka ɗauki sadaka ka ba wani sai a ce ya yi ta ɗauyi don haka kenan an ce ta ɗauyi sallah tana iya shiga nafila yana iya shiga karatun ƙur'ani yana iya shiga don haka a nan malamin ya ce babu salati ta ɗauyi sai ya ware sallah kenan zai yi magana ne akan yin sallah ta ta ɗauyi ba zakkat ta ɗauyi ba ba karatun ƙur'anin ta ɗau'i ba ba sadakar ta ɗau'i ba a'a zai fokusin ne akan yin sallah ta ta ɗau'i a shari'a a in an ce a tatawo shine ibadatun ghairu wajiba a tatawo ibadatun ghairu wajiba ko fi'ilu ibadat ghairu wajiba aikata wata ibada wadda take ba ta wajibi ba ba ta dole ba kamar yadda ya zo a cikin durrun na kai ya ce duk wata ibada ta wajibi duk wata ibada malamai suka ce duk wata ibada inda ta wajibi ne to a ƙarƙashinta akwai ƙanwata ƙanwata ita ce ta ɗawo'i kamar yaya yanzu sallah farilla a zahar wajibi ce la'asar magariba isha'i duk wajibi ne to a ƙarƙashinsu kuma akwai taɗawu'insu nafilar azahar taɗawu'i ce nafilar asubahi taɗawu'i ce nafilar isha'i ma taɗawu'i ne zakka wajibi ce to ita ma tana da taɗawu'i ba da sadaka wadda ba ta wajibi ba sunanta taɗawu'i aikin hajji wanda bai taɓa zuwa ba wajibi ne to shi ma yana da taɗawu'insa duk wanda ba na wajibi ba taɗawu'i ne umra ma wajibi ne a farkon rayuwar mutum umrar farko ta dole ce amma duk wata umra da mutum zai yi bayan wacce ta farko to ta ta ɗauki ce idan idan kun fahimce ni duk wata ibada da take ta wajibi ta dole to tana da ta ɗauwinta an fahimta yawa ku rinka ganewa abubuwan saboda idan ka riga ka fahimci wannan ka gama da shi har abada kawai da zarar an ce ta ɗauwi kawai to shikenan ina azumin taɗawu'i ne mana ina azumin wadda ba na farilla ba da Allah ɗan jira ni zan yi taɗawu'in nafila mana zan yi sallah wadda ba ta farilla ba ko kuma da Allah ɗan jira ni zan ɗan yi taɗawu'i mana ka ɗan saurare ni na yi farilla zan yi sallar nafila da Allah ya haƙuri da Allah baran ɗan bada taɗawu'i ya haƙuri zan bada sadakar taɗawu'i kawai ni abin da ya dame ni ku gane menene ake nufi da taɗawu'i taɗawu'i fi'ilu ta'a yi wa Allah da'a akan abin da yake ba na dole ba sallah tana da taɗaui nafila kenan zakka tana da taɗaui sadaka normal azumi yana da taɗaui hajji ma yana da taɗaui umra ma tana da taɗaui dukkan su gaba ɗaya Allah da ya shar'anta mana waɗannan ibadu na dole to kuma sai ka mana taɗaui a ƙarƙashin su za mu yi bayani me hikimar bayan na dole da Allah ya sa kuma sai kawo na tadawi daga baya na farko suka ce mutum ya yi guzurin alheri menene hikimar bayan Allah ya wajabta mana farilla kuma sai ya kawo mana tadawi suka ce at-tazawwud min alkhairi mutum ya yi wa kansa guzurin alheri na'am me guzuri in an ce guzuri akwai inda zaka tafi da shi ba duk lokacin da aka ce guzuri malam kai guzuri zaka yi tafiya kai guzuri kuwa mana kai tanadin wani abu da zai kai ka zuwa wani wuri kenan bawa waɗannan taɗawu'ai da yake yanayi ne guzuri don kiyama wanda dole sai na je komin lafiyata komin daman da nake da shi kai ma dole sai ka je ke ma dole sai kin je ku ma dole sai kun je wani wuri ne da ka san zuwan dole ko to kowa sai ya haɗu ko ba ka da kuɗin mota za ka je wallahi kuma dole sai an haɗu wuri ɗaya ne kuma kar ka kuskura ka tafi wannan wurin baka yi tanadi ba kenan yin taɗawu'i yin nafilfili ɗin nan ana yin guzuri ne saboda wannan babban tsayuwa na alkiyama ba shi kaɗai ba da kwanciya a cikin gidajen nan ko gidan wuta ko gidan aljanna magana ce mai girma a nan gurin kenan daga cikin manufar da Allah ya shar'anta a yi ta ɗau'i na ibada a tazawudu min alkhair a yi guzinin alheri don a tafi kiyama ya Allah ka ba mu ikon tafiya a sa'a ciwon ciki yana iya kashe kai kai ka lahira ciwon kai zai iya kwantar da kai kai ka kabari gulando zai iya kashe ka hawan jini shi kan ba sai an yi bayani ba ciwon suga kullun ne sauran gidanka na kwatar gidanka zai iya zama sababin kashe ka wallahi sauro da yake kwatar gidanka yau da gobe kana yashewa ko baka yashewa ba mamaki shi zai accumulating ya ta cin jikinka ya zama shine sababin tafiyar ka lahira da aka kai tanadi ba wani kasala in an yi sallah tashi kai nafila ajiya ce yaro idan ya bude asusu yana jin nauyi ne ya je jefa kudi don ya samu ha duk wanda ya bude asusu ba zuwa yake jefa ya jefa ya manta ba to asusu ne yin nafila kayi kayi nan kayi azumin sittu shawwal a kayi azumin litinin alamis ka jefar an tafi kayi azumin tasuwa ashura ka jefar an tafi shekaru ka manta bai tsuro a jikinka ba yi yanzu nafilar da muka yi ta ramadan da tahajjudi da muka hana kanmu bacci ya tsiro ne akwai wani ciwo yanzu da yake damun mu saboda mun yi wannan ibada amma yana can a ajiye a littafin mu insha Allah wanda bai yi ba fa yayi asara yanzu wani ya gama sita shawal dinsa ga ka gashi kuna zaune kuma baka fi shi lafiya ba ya tsiro sita shawal din ta tsiro a jikinsa babu amma yana can a ajiye a littafinsa wani tsoho da azumin nan na je na gaishe shi dattijo ne na ɗan zauna muka yi hira da shi to ya san ni tun kafin a haife ni ma uwar da ta haife ni ya santa ta ya san tana yarinta na je na gaishe shi na ce kana nan ya ce wallahi muna nan muna zaune muna jira wallahi haka ya gaya mini sai na ce da shi a garin nan yanzu a wani ƙauye ne a garin nan akwai sa'an kai shi wallahi ban san sa'ana ba ya ce duk wanda zan fita garin nan ko kasuwa zan je ko masallaci insha Allahu na fi shi ya ce duk abokanai na duk sun tafi da ya yana da sun tafi ya ce nima ban san me yasa Allah ya banni ba kuma ka san mai malam ladani ne na masallaci ya rantse da Allah duk san makon kan ya riga shi yake bude masallaci ya kira ana kowa yana gengedi shi baya gengedi ko ina baya zuwa komi baya yi yana zauren kofar gida a nan yake kwana akan taburma bai da rigar kirki bai da takalmin kirki bai da hular kirki ce muna jira lokaci shekarar jiya kawai aka ce zazzabi ya kama shi an kai shi asibiti normal ciwon kai shi ma bai san zai mutu ba kawai ya dauka za a yi allura a dawo da shi ana zuwa ya mutu shikenan to ita mutuwa akan makallahu wanda yake da rabo a cikinta shine wanda kullum yana gaya wa kansa za ta iya samun sa a koyaushe daman ya shirya mata daman yana jiranta ne ita maganinta ka saurare ta kawai ka mata shiri ta ce Allah kawo ki lafiya saboda an mata tanadi i wallahi ai abin ya kai ga haka malam sai mun yi da gaske to a ranar ne za ka ga amfanin waɗannan ibadu abu na biyu suka ce alfara'idu tujbaru farilla ana iya ƙarfafa farilla farillar da Allah ya ɗora ma ana iya samun rauni sallaka ta farilla watakila bata cika ba watakila wata ka tauye ta wata sallar ka yi ta a gaggauce watakila wata sallar babu kushu'i malam haka dai aka tukwikwaye aka jefa to idan Allah ya zo a kiyama ko watakila watan ma kayi ba a karba ba to a kiyama ubangiji sai ya ce sallolin wane ba su gama cika ba zakkarsa ba ta gama cika ba azuminsa bai gama cika ba aikin hajjinsa lokacin da ya na farillan ya yi kurakurai bai cika ba mala'iku ku duba mun shi yana da attatawwa yana da nafilfili sai a ce eh iya da shi me yake da shi a jakarsa ta nafilar sallah yana da kaza ce ku ɗebo ku ciccike gibin da yake da shi a farillansa don inda wannan gibin ba zai shiga aljanna ba yanda alkawarin yake shine duk abin da Allah ya wajabta maka na dole tun daga ranar da ka balaga Allah yana da lissafin adadin abin da yake so ka zo mana da shi ka zo masa da shi a littafin ka Allah yana da adadin Ramadan din da zaka zo masa da shi Allah yana da adadin sallar farillar da zaka zo masa azhar ɗinka ta duniya gaba ɗaya Allah yana da ita haka la'asar to da zarar an samu mushkila a ɗaya biyu a ciki Allah zai ce to abinda muka farlanta maka ka zo da shi na farilla ya zo a tauye baka zo da shi ba da haka ba za ka samu shiga aljanna ba shine hadarin to sai Allah ya mana alfarma sai a ce a duba yana da nafila eh yana da shi to sai a ɗebo na filfilin sai a ciccike ce masa wuraren da aka samu gibi don Allah malam ta ɗau'i bai da amfani ni da ku akwai wanda yake da garantin cikin ibadun da yake tabbas Allah ya karba akwai wallahi babu lalime ne muke cikin duhu kai da kanka wata sallar idan ka yi ta ka gama kasancewa sai dai rahamar Allah kurin kai ka sani to alfara'id tujbaru bin nafli idan hasala fiha naqs idan aka samu tawaya a ciki ranar tashin alkiyama malamai suka ce inda hisabi yawm alqiyamati akwai hadisi da yazo daga qabisa yace qadimtul madinata qabisa yace nazo madina sai nace ya Allah yassirli jalisan salihan ka bani abokin zama mutumin kwarai na kirki yace sai Allah ya haɗa ni da Abu Hurairata radiyallahu anhu sai yace ya Abu Huraira ni na roki Allah ya bani jalisi salihi ya bani abokin zama na kwarai kawai sai gashi an haɗa ni da kai Allah yana nuna cewa kai din mutumin kirki ne to ba zan barka haka ba fa haddisni bi hadithin sami'tahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ka bani wani hadisi da ka ji shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama la'alla Allah an yanfa'ani bihi wataƙila Allah zai amfani ni da wannan hadisi Abu Hurairah ya ce to khalas naji manzon Allah yana cewa inna awwal ma yuhasabu bil abdu yawm al qiyamah min amalihi salatuhu ya rab Abu Hurairah ya ce naji manzon Allah da kunne na yana cewa abu na farko da za a fara yi wa bawa hisabi ranar tashin alkiyama a cikin ayyukansa gaba ɗaya assala assala salatuhu sallarsa za a fara tambaya idan baka fahimta ba ina so in ce da kai abun farko da Allah zai fara tambayanka in aka tashi kiyama sallah Allah bai zai fara tambayar komai a duniya ba in ba sallah ba haka abu huraira ya faɗa ya ce kuma annabi ne ya gaya masa haka ɗin don Allah mu rinka gaya wa kanmu gaskiya kuma mu rinka tunawa da irin waɗannan maganganu masu nauyi yace fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha idan sallan nan ta yi kyau bawa ya rabauta kuma ya tsira wa in fasadat faqad khaba wa khasir idan ku sallarsa ta lalace ya tabi yayi asara kaji in sallarka ta lalace ya tabi yayi asara yanzu dan Allah dan Allah kana jin wannan hadisin ya kamata ka tashi wai kowane masallaci kana zuwa kana bin sallah kowane liman kullu man habba wa dabba kana jefa sallar ka cikin hadari kana zuwa kana bin wanda bai iya sallah ba wanda bai iya karatu ba saboda baka da kishin addininka baka da kishin ibadarka baka da kishin kiyamarka na rantse da Allah akwai limamin da kai ko kai kake biyan ladan sallar nan ba za ka biya shi ba amma da yake mutane yan gargajiya ne ba su damu da addini ba ba kiyama ce ta dame su ba ta ji to ai ya dade yana yi an saba da shi yanzu ya za a yi da shi yana ta barna ba zai je makaranta ba ba zai je ya koya ba kuma shi ba a masa gyara yana ta zurma mutane cikin bala'i wallahi sallar ka za a fara tambayar ka duk wanda ya je ya hau mota direban da bai iya tuka mota ba in an je hadari fa kada ya tsammanin zai kubuta wallahi tare za ku halaka da haka ka ji sallarka ita za a fara tambaye ka idan ta yi kyau ka ji malam ba a yi magana komai ba kun lura na hadisin komai ba a yi magana ba in dai Allah ya taimake ka malam sallarka ta yi kyau kawai annabi ya ce kawai ka kubuta ka ka tsira kawai ka tsallake kawai sai dai kai mutane bayi bayi kawai yaushe zan yi wasa da sallata wallahi ba zan yi wasa da sallah ba bai kamata kai wasa da sallah ba ka yi ta da gaske ita ce babban makamin kuma ita matsalar ta malam in dai ta lalace komi lalacewa ke ba yadda za a yi kaje babu sallah mai kyau malam kaje babu sallah mai kyau kuma wai ka tsallaka ka shiga aljanna kai ka taba ji mutane suna wasa da ibada ana ta izgilanci da ita ana ta wasa da ita wai yanzu mai sallah da gaggawa shi aka fi so wanda zai iya gama da wuri ce yawwa yawwa an gama da wuri shi ake so za ka gane kuskuren ka wallahi fab fab fab fab ina za ka je ya zo ya gaggawa ya gama ya je gosulin mota ya tsaye da shi awa ɗaya da rami ya gaggawa ya gama wani a banza ya tsaye da shi su ta musu na minti sha uku sallah kuma ya yi ta a minti uku wallahi jama'a duk wanda ya shiga sallah ya tsaya ya yi ta da gaske ya ɗauka ita ce sallarsa ta ƙarshe a rayuwarsa manzo Allah ce fa in taqasa min faridatihi shay'un qala ar-rabb jalla jalaluhu idan farillarsa ta tawaya daga wani abu ubangiji zai ce unduru hal li abdi min tatawwu'in ku bincika ku duba min bawana yana da tadawwi ga yanzu inda zancen ya zo in an samu tawaya na kasu a cikin sallah Allah zai ce ku duba min bawana yana da tadawwi ya ce fa yukammalu biha man taqasa min al-fariida sai a cika masa abin da ya tawaya na farilla su kaji amfanin farilla sun mai kunu sa'iru amalihi ala zalik duk sauran aiki kuma a haka ne haka za a yi tabi sai an duba farilla in ta cika bismillah in bata cika ba a nemo nafila in ka kuskura aka duba nafilan ma ba ka da ita na rantse da Allah ka shiga uku ni dai wannan hadisin yana cikin hadisan da kullum idan na karanta su suna bani tsoro kuma in na tuna su kuma sai in ji na ƙara ƙaimi in yi ta azumin nafila in yi ta yin sallar farilla in ta yin sallar nafila bayan farilla a nan sirrin yake Allah ya mana afuwarsa tai jama'a nafila ta ɗau'i sababi ne da Allah yake son bawa duk wanda yake yin ta ɗauyi Allah zai so shi ya ƙaunace shi ina jin ba sai na maka dogon sharhi ba duk abin da aka ce za ka yi shi Allah ya soka sai an maka wa'azi sai an lallabe ka amma yanzu an jarrabe mu ba mu son nafila yanzu farillar ma nan gaba Allah ya sauke wallahi malam abin da zai baka tsoro ko wallahi malam yanzu wurare da yawa mutane malam sallah ma ba sa yi malam yanzu ana samun mutane mutum musulmi iyalinsa ta ba da labari baya sallah bai damu ba wallahi kai da kake ga kana ta zuwa masallaci akwai wanda ba bai damu da sallar ba akwai wanda zaɓa yake abun tausayi kaga idan ka je kasashen laraba wannan kaga laraba wannan kake gani kaga su ne dai addini ya fito daga gare su ko to an musu illa duk masallatansu za ka ga masallaci iya gini amma ba kowa a ciki masallaci zai ɗauki mutum dubu arba'in dubu hamsin amma wallahi sahu ɗaya baya cika duk ba a fita sallah da yawa ina fa gaya muku manyan ƙasashen da in an yi maganar musuluncin su da ambata na rantse muku da Allah da yawansu ba su zama da sallah ba sai wanda Allah ya zaba a cikinsu daman samari ba a maganinsu a masallatai galiban wannan ko kasar saudiya ce saurayi matashi da wahala in ka je masallatan sai dai tsofaffi masu shekaru su za ka yi ta gani sai kaɗan daga cikin matasan da Allah ya zaba masu kishin addini wannan za ka gansu kaɗan amma duk yawanci mutane ba sa zuwa sallah to mu din ma haka ne akwai yan kasuwa ba sa sallah a ma'aikatan gwamnati ba a fita sallah aiki kurin ake office direbobi ba a tsayawa sallah direba direbobin mota da yawan su ba sa sallah wasu sai wanda Allah ya zaba in ka je tasha in ka bal iyazu billah to kuma annabi ya ce abu na farko da za a fara tambayan ka a ranar tashin kiyama sallah idan ta cika ka tsira in ko bata cika ba to ko sauran tambaya ma ba za ba Allah zai ce ku surmuka shi a wutar jahannama kawai kar a bata lokaci da shi ya ka rinka yin nafila sai Allah ya soka malamai sun yi sabani shin a cikin nafilfilin menene Allah ya fi so bawa ya yi don ya samu kusanci da shi wasu suka ce sallah ita ce ka ta yawaita sallah kawai ɗauli na farko kenan wasu malaman kuma suka ce jihadi saboda Allah saboda ayar la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayr uli dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddala Allahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala alqa'idina daraja wa kullan wa'ada Allahu al husna وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما كما النبي يأتي رأس الإسلام الصلاة عموده الصلاة ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله وسمع لمن سكتشي abin da ya fi komai na nafila da mutum zai samu kusanci da Allah da wuri samu lada da yawa shine neman ilimi talabul ilmi neman ilimi haka yazo ibn abdulbar ya ce ya faɗa a cikin jami bayanin ilmi wa fadlihi fadlul alimi ala al'abidi ka fadlil kamar ala sa'iril kawakibi manzo Allah ce falalan malami akan mai bauta kawai kaman falalar wata ne akan sauran taurari in ka daga kanka sama zaka ga wata taurari saura ba za ka gansu ba saboda wata ya fi su haske to duk inda malami yake cikin al'umma to shi kamar wata ne a cikin taurari don haka mutum ya kokari ya nemi ilimi ya samu fahimta wannan yana da kyau kwarai wannan su kuma hujja kenan to bayan farillai a cikin malamai suka ce bayan wato farilla sauran ayyuka da mutum zai samu kusanci da Allah da wuri shine neman karatu saboda akwai annaf'ul khas akwai annaf'ul am annaf'ul khas duk ɗalibin ilimi da ije makaranta ya zauna ya saurari karatu yanzu nan aiku duk almajirai ne ai duk kun taho makaranta ne neman ilimi ga littafin ku a gaban ku to wannan karatun da ake yi akwai annaf'ul khas zai muku amfani a karan kanku ka kori jahilci a karan kanka sannan kuma zai maka jagora kai ka gidan aljanna don ka ƙara kusanci da Allah sannan akwai annaf'ul am annaf'ul am shine amfani na general amfani gamamman amfani wanda dole abinda ka gane nan ai zaka koya matarka abinda ka gane nan ai zaka koya abokinka abinda ka gane nan ai ka gaya wani to kenan naf'u ya ta'adda shi neman ilimi amfaninsa wato kamar turare ne ba zai yi kasa turare kai kadai ba dole idan kasa na gefen kasa ya ji ina fatan kuna fahimta to kaga akwai riba bi kenan ka amfana kuma ka amfanar da wani amma sallar nafila fa kai kadai ta shafa azumi fa kai kadai ya shafa ina fatan kuna fahimta to wannan shine suka fifita neman ilimi akan dukkan sauran ibadu na nafila banda ainihin wato na farilla um, sannan kuma mutum ya koyi matsala guda ɗaya ta ilimi malamai suka ce matsala ɗaya ta ilimi da zaka koya wallahi shi fi maka alkhairi da ka je ka kwana kana sallar dare ai bambancin ya fito fili sallar dare ba za ka duba wai sallar bane ba ba ana ana nufin babin amfanuwa sallar dare za ta amfane ka ne kai ɗaya matsalar ilimi da ka koyo za ta amfane ka kai ɗayan kuma za ta amfani sauran mutane ina fatan kuna fahimta yanzu wanda yake da tarin karatu a tattare da shi da bincike na ilimi sai bai samu dama ya sallar dare ba ya kwana yana bincike babu komai yana da riba sallar darensa sannan kuma yana da ma ƙari bayan sallar daren saboda ya shagaltu wajen bincike da duba abin da zai amfani kansa ya amfani mutane haka malamai suka faɗa Allah ya musu rahama an ce wa imamu ahmad ga wani yana ta yawanta sallah kullum ga kuma azumi kullum ga kuma itikafi shi ka ya kara ma hadda itikafi to kuma ga nauyi a kansa na 'yan bidi'a suna ta bidi'a a garinsa ya yi magana a kansu ya nemi ilimi ya raba su da wannan bidi'a shi ya fi koko ya je ya ɓuye ta sallah ya ta itikafi ya bar yan bidiya suna ta bidiya Ahmad ya ce idza qama wa salla wa atakafa fa inna ma huwa li nafsihi idan ya tashi yayi sallar dare wa sama yayi kuma yayi azumi wa atakafa yayi tikafi wannan dan karan kansa ne amma idan ya je ya nemi karatu wa takallama fi ahli al-bid'ah yayi magana akan yan bid'a ya kori bid'a fa inna ma huwa lil muslimina wannan ya shafi musulmi ne gaba ɗaya yace fa hadha afdalu wannan shine bi malala mala ya ce akadu haku sufun a cikin na filfili gaba ɗaya wacce tafi ƙarfi sallar kusuf me sallar kusuf sallar kisfewar rana ko kisfewar wata me kisfewa rashin lafiyar rana rashin lafiyan wata rana tana iya ciwo rana wata tana iya ciwo su ma duk bayan Allah ne kamar yadda zaidu da amru suna iya ciwo suna larura to rana ma suna to sai Allah ya shar'anta mana ta hanyar bakin annabi sallallahu alaihi wasallama idan an yi kiswewa ta rana ko ta wata to ku yi sallah to duk cikin nafilfili wanda tafi falala shine nafilfili irin na kiswewar rana ko na wata me hikimar saboda an ce ai jam'i ne a ciki shine sirrin ba ciwon ba ranar ne zai dame ka ba ba ciwon watan ne zai dame ka ba ita kusufi mutum baya yin ta shi shi kada ya gida to shine hikimar da malam yace wato afdaluha akaduha kusufun malamai suka ce duk sallar da take kawai ku rike ka'ida duk nafilar da take an shar'anta a yi jam'i a cikinta to tafi wanda mutum zai shi shi kadai menene fifikon zahiri ne wancan za ka je ka yi jam'i wannan za ka yi kai ɗaya daga nan malamai suke faɗa Allah ji kan shek albani ya ce mai sallar tarawihi a gida shi kaɗai da wanda ya zo masallaci aka yi jam'in tarawihi ladan su ba ɗaya ba ne duka Allah ya rubuta musu sun yi tarawihi amma wancan Allah zai rubuta mu ya yi tarawihi shi kaɗai a gidansa wannan kuma ya yi tarawihi a cikin masallaci a cikin jam'i na farko yana da ladan takowa da ya zo masallaci yana da ladan komawa da yi sannan yana da ladan jam'i jama'a da ya haɗu aka yi sallah tare da shi to wannan hikimar yin sallar tarawihi a cikin jam'i kenan da yin tahajjudi a cikin jam'i na'am ana cewa eh nafila ne yi a gida ba laifi yi a gida eh yi a gida amma kuma yi a jam'i shi yafi imma ta su sallah a gida eh su sallah a gida kwarai kuwa in ta sallah a gida eh yayi ita mace ce amma in ta zo jam'i kuma ya fita yi a gida to wannan kenan irin sallar kusufi kaga jam'i ake sallar istisqa sallar roƙon ruwa shayar da fari idan an yi matsin ruwa ba ruwa to ana yin sallah masu masana suna faɗa akwai shekarun da za su zo nan gaba kaɗan za a yi bala'in ƙarancin ruwa a duniya ruwa dai da kake gani ruwan sha zai yi ƙaranci wannan bincike ne tabbatar kuma Allah da ikonsa Allah da ikonsa sai aka ce daga cikin ƙasashen da za su samu ruwa da yawa a lokacin akwai afirka ƙasa a ƙasa a ƙarƙashin afirka ƙasashen afirka to su allah sai tattaro ruwan ya zube shi anan don haka ingila amerika faransa ina ne sai sun yi ta nemo ruwa tun daga ƙasashensu suna zuwa waɗannan ƙasashen afirka suna neman ruwa wannan research ne kun san ilimi ilimi ne akwai masu bincike akan kan wato halittan ƙasa ruwa shi kansa akwai ma'aikatu da suke bincike ruwan ƙasa na duniya duk ana iya bayani akan duk duniya ana iya ce ma ƙasa kaza tana da ruwa da yawa ƙasa kaza tana da ruwa mai daɗi ƙasa kaza tana da haɗe-haɗen ruwa da mai daɗi da marar daɗi ƙasa kaza ruwanta yana janyewa da yawa ƙasa kaza tana duk da ka sani kamar da ake bincika gwal ake bincika fetur to ana iya binciko ruwan sha ma daga cikin ƙasashen da za a samu ruwan da yawa to akwai central africa su turawan wanda suka karantu suka gane tuntunin da yake sun fi mu bincike mala za ku iya tuna an taba wani fada a central africa akwai fada a an yi fada tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba aka kori musulmi aka kakkashe su duk suke gudun hijira to shi wannan faɗan shirya shi aka yi wannan research ne da aka duba sai suka samar da wannan faɗan a kukuri musulmi a wurin a daddasa waɗanda ba musulmi ba saboda in lokacin nan ya zo in suka zo neman ruwa tun da addininsu ɗaya ba za su hana su ba yanzu wannan in ba bincike da ilimewa zai gane to su duk abin da suke yi ku yi haƙuri su suna yi ne da ilimi da bincike yanzu munan najeriya da kuka an sa mana ido a arewa ana ta yi ana ta yi muna bacci ne ai ai su suna can suke da na'urar da suke musu bincike duk ƙarƙashin ƙasar najeriya gaba ɗaya duk arzikin da yake najeriya wallahi suna da shi a kwamfutocinsu da wayoyinsu gari kaza akwai gwal gari kaza akwai fetur gari kaza akwai uranium gari kaza akwai kaza akwai colt akwai kaza duk arzikin da yake muna da shi a kasashenmu duk sun fi mu sani ya alamu da zahiran mina hayatin duniya tayyib to ya za su ci wannan arzikin kuma su kuma bincike ya nuna nasu yana raguwa ne yana tayoya ko kuma ma nasu bai kai ba Allah ya ba su ci gaba amma bai ba su fetur ba sai ya turo mana fetur din ya turo mana gol din ya turo mana kaza duba kasar Nijar da aka rena ta gol din da yake cikin kasar Nijar gol gola golai yau gol ka san gol dukiya ne a duniya to Allah cikin arzikin da Allah ya kasar Nijar kawai gola golai kawai ya ishe su rayu su ce muke wasu kasashe ma mu wa Najeriya akwai gola golan da yawa dan da mu da Nijar din ɗaya ne to ya za su ci wannan arzikin za su bi duk hanyoyin da za su bi tunda ku ba ku da hankali ba ku da wayo ba ku da ilimi kuma Allah ya jarabe ku da shugabanni masu karamar zuciya da gajeren tunani wannan aljihun suke tunani wannan ɗan ƙaramin aljihun shine tunanin su ba sa tunanin gobe da jibi da gata wannan ginin shi suke dubawa gina gina ƙasa wato ginin ƙasa gina gidan kwanciya ba ba gina lahira ba ba gina ɗan adam ba da haka wannan ba shi bane gare sai su zo su yi ta hada mu fada su kirkiri fada sai a kore mu a ce ana fada sai su yi ta tono suna kwashe arzikin suna tafiya da shi sai ka ji yan kauye suna cewa wallahi tallahi mu dai cikin dare sai mu ji helicopter wu wu wu wu wu wu da wuta ya sauka can bayan awanni sai kaga ya tashi ya tafi shikenan lalacewa ta mu ta kai haka yanzu tirela malam in ka shaƙe ta da kaya a nan idan ka ga dama daga nan har ta je gindin ruwa a lagos ba uban da ya bincika ta wani abu sai najeriya tirela in ka cike ta da kayan da duk kake so in kayukan mutane ka zuba in ka shirya ta ka seta hanya daga nan har gindin ruwa za ta je a loda wannan kayukan a tafi da su ba uban da ya isa ko soja ko dan sanda ko wani mai tsaron hanya da ya isa ya bude wannan tirela bai isa ba yau ai a rufe ma take is silt ma an saka takarda totally out of bound ba a tabawa kawai me a ciki kawai sako ne kawai sun je sai su kare jirgin su sai a loda musu shikenan sai su tafi haka suke ta ɗebe mana dukiya to duk abin da kuke ga yana ta faruwa ku yi hakuri wannan mu dan abin nan dan mu wayar da kanmu duk inda kuka ga suke fada ake ta fada ana zubar da jini ana kaza ana kaza akwai abin da suke nema ne a wurin me ya jawo mana jahilcinmu me ya jawo mana addininmu ya za a iya zama ku kuna sallah nan gaba kalan ku zo ƴaƴanku su karatu su waye su karfi su arziki su zo su hana su sakewa shine kawai ka duk lokacin da Allah ya jarabe ka ka zaɓi shugaba wanda kurin shi tunaninsa gidajen ingila tunaninsa gidajen da zai siya a ƙasa kaza bai da tunanin jikoki da 'ya'ya da tattaba kunne bai da kishin ƙasarsa suna tafiya kasashen turai dinnan suna ga inda aka ci gaba suna tafiya kasashen laraba suna ga inda aka ci gaba suna ga inda duniya ake jin daɗi mu kan yadda kasan a lahira kamar ma mun fara rayuwar lahirar ne mutun yanzu sun kashe mu sun kashe kasar gaba ɗaya to sai ka sha wahala to shine amfanin ku samari matasa ku yi karatu ku yi ilimi ku zama wayayyu ku zama zuciya wallahi ɗayan ku in yi zuciya ce zai gyara Najeriya sai ga Allah ya taimake shi karka ji tsoron uban kowa kowa karka ji tsoron su ka ji tsoron Allah in ka ji tsoron Allah Allah zai taimake ka kai ilimi ka nemi taimakon Allah Allah zai taimaka maka wataƙila ka rage wata barnar cikin barnar da ake Allah ganar da mu duk sallar da ake mata jam'i a nafila ta fi wanda aka yi ta ba a yi jam'i ba yanzu kaga sallar tarawihi tana cikin sallolin da ake musu jam'i afdalu anwa'ut tatawwu sannan kuma a sai wutiri bayan sallolin da ake musu jam'i to sai sallar wutiri ita kuma ita ce ta biyo baya kuna gane matakan a duk nafila gaba ɗaya wacce nafila ce tafi sallar da ya halatta ai jam'i a cikinta me yasa saboda ana jam'i to bayan ita sai me sai sallar wutiri ita kuma wutiri haka Allah ya kaddara tana da ƙarfi a cikin nafilbili za mu yi bayani akan wuturi insha Allah sai kuma kiyamun laili sallar dare mutum ya tashi da daddare ita sallah sannan sai na uku ina sallolin rawatib biyu kafin asuba hudu kafin azhar biyu bayan azhar biyu bayan magariba biyu bayan isha'i wannan rakoyi guda goma sha biyu to su kuma su ne suka fi kowanne su annabi ya ce wanda ya lazimce su za a gina mai gida a gidan aljanna to sallar da take ta ƙarshe a cikin matakan waɗannan salloli na fila ita ce sallar wala'a an gane matakan kuwa sallolin da aka na nafila a cikin nafilfili gaba ɗaya sallolin da aka ce a yi jam'i a cikin su suka fi daraja kun ji ɗaya wannan su ne a matakin wato farko kenan sannan sai na gaya muku misalansu su tarawihi su istisqa'i su sallar roƙon ruwa kusuf kenan ina fata ana fahimta sannan kuma sai wutiri shine na biyu bayan wutiri kuma sai qiyamul laili wanda shi kuma wahalarsa kana cikin bacci ne za ka yanke baccin ka tashi ne ta bugawa to bayan kiyamun laili sai kuma arrawatib sallolin da ake yi na kafin azhar bayan magariba bayan isha'i nafila sannan sai sallar walaha duka waɗannan akwai falalarsu kowanne babi babi malamai sun yi bayani sun mastisqa malam yace sai sallar istisqa yanzu zamu koma cikin waɗancan jakar farkon yanzu mun ce akadu ha kusuf ko sallar kisfewar rana da kisfewar wata su ma zamu zo nan gaba zamu yi bayani yaya ake sallar kisfewar rana yaya ake sallar kisfewar wata zamu zo mai bayanin a'a raka'a nawa ake a'a me ake karantawa a'a yaushe ake fara yaushe ake gama insha Allah to sai kuma istisqa neman roƙon ruwa bawa ya zo ya nuna ƙanƙan da kai da ainihin neman taimakon Allah saboda an samu ƙarancin ruwa da izharul faqri wal hajati ila Allah a nuna bukata zuwa ga Allah tabaraka ta'ala to ita wannan a yawa ita ma wannan an shar'anta mata yin sallar jam'i me yasa saboda ai amfaninta ya shafi musulmi ne gaba daya kai har wanda ba musulmi ba ma yan musulmi suka je suka yi roƙon ruwa aka samu ruwa har nan gari ma ba sun samu ba kaga naf'u muta'addin sun matarawiha sannan sai tarawih kun ga ci malami ya kawo kusufun istisqa tarawih wannan ana filfili su suka fi daraja sai sallar tarawih a cikin ramadan saboda ita ma an shar'anta mata jama'a sun ma witrun sannan sai sallar witri ina fata ana fahimta shine na hudu kenan a shi witri jama'a da daddare ake yi ba a wutiri da rana ba a wutiri da rana to za mu zo mu yi bayani akan wutirin nan gaba kaɗan gashi a gabanku yuf'alu bainal isha'i wal fajri ana yin sallar wutiri ne tsakanin isha'i da asuba me ake nufi lokacin sallar wutiri yana shiga ne in an gama isha'i idan an gama isha'i kafin a yi asuba tun daga gama isha'i duk awannin nan gaba ɗaya wutiri ne shine malamai suka ce babu sallar da take da dogon lokaci irin wutiri a cikin nafila ita tana da dogon lokaci duk lokacin da ka tashi kawai zaka je ka buga ta inda da daddare ne amma da rana kuma ba lokacin da bane sannan ba a yi wutiri guda biyu guda ɗaya ne ina fata ana fahimta shi yasa yazo a cikin hadisi min kullin laili aw tara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min awwalihi wa awsatihi wa akhirih dukkan dare da kuke gani wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ba inda bai yi wuturi ba wata ran annabi a farkon dare bayan isha yayi wuturin sa wata rana annabi yayi wuturi a tsakiyar dare wata rana annabi yayi wuturi a ƙarshen dare dan a nuna maka gaba ɗaya dare lokacin wuturi ne sannan a akwai shafa'i da wuturi menene shafa'i raka'o'i guda biyu sune shafa'i duk raka'a biyu sunanta shafa'i raka'a biyun nan ta kafin asubahi shafa'i ce raka'a biyu ta bayan magariba shafa'i ce in an ce ash-shafa'a guda biyu da wannan da wannan shafa'i wannan da wannan shafa'i wannan hannun da wannan shafa'i ma'ana duk abin da yake yana da dan uwa sunansa me ash-shafa'a a larabci to al-witr fa shi kuma kwaya ɗaya ne wutiri in ya tashi ba a ganin kowa sai shi duk abin da aka ce wutiri to ɗaya ne shi yasa aka ce inna allaha witrun yuhibbul witra Allah witiri ne Allah ɗaya ne yana son witiri ya ce autiru ya ahalar ƙura'an ku rinka yawan yin witiri ya ku ahalar ƙura'ani ya ƙara'u fil'ula to ana karantawa idan za a yi shafa'i da witiri kenan malaki afon sai ce wa in autara bi hamsin au sab'in lam yajlis illa fi akhiri haku ko ko wa aqallul witri ko yawwa wa aqalluhu raka'atan raka'atun to shi witri din nan raka'a nawa ne mafi karancin sa raka'a ɗaya ne to a cikin wancan maganar da malamin nan yayi akwai wani abu da ya kamata mu ƙara haske ai ya ce mana bayan isha'i ne zuwa asuba ko to shikenan mutumin da ya zo aka yi damana aka yi ruwa aka haɗa sallar jam'i magariba da isha'i a masallaci ai kaga isha'in jawo ta aka yi ba a lokacinta ba ne to yaya zai yi wuturi ƙwarai ko lokacin wuturi ya yi ai dama an ce ita mai in dai ka yi isha'i kawai kai wuturi da haka ita ma wuturi ta samu alfarma tun da an jawo uwar gidanta ita ce isha'i to ita ma za ta biyo bayanta kenan ko da mutum an yi isha'i bayan an gama isha'i ya koma gida zai iya yin wuturinsa ba zai jira wai sai karfe takwas takwas da rabi tara sannan ya zo ya ba duk wannan ya halatta to mafi karancin wuturi shine raka'a daya sallah raka'a daya tak a duk duniya babu sallah da take ƙasa da raka'a daya babu to wannan wuturin kuma ita ce Allah ya bata kuma amma farilla babu raka'a daya mafi karancin sallah farilla raka'a biyu ita ce asuba mafi karancin sallar nafila raka'a daya ita ce wuturi kuma ita sai da daddare ake yin ta manzo Allah ce al-witr rak'atun min akhiril layl witri raka'a ɗaya ne kuma ana yin ta a ƙarshen dare hadisin Imam Muslim haka riwayar Ibn Umar kenan zaka iya in ka ga dama malam haka kurin wata rana da daddare ka ce Allahu akbar kurin ka karanta sura ɗaya kai ruku'i kai sujada kai tahiya kai assalamu alaikum ka tashi kai tafiyarka ka gama ya halatta kai raka'a ɗaya tak da daddare idan kayi sai ka ce kayi wuturi kuma kana da lada an ruwaito daga sahabbai guda goma sahabbai goma a cikin sahabbai sun tabbatar da halaccin yin raka'a ɗaya a matsayin nafila babu wata damuwa in mutum ya yi ta isan masa an gane ko to akwai adinal kamal adinal kamali mafi karancin cikar sallah mafi karanci na cika sallar wutiri shine salatu raka'at raka'a guda uku shine aka ce a rinka yin shafa'i da wutiri shafa'i da wutiri wannan shafa'i da wutiri shine mafi karancin sallar dare ina fata ana fahimta mafi karancin sallar dare da zaka yi malam ka taba jin an yi shafa'i da wutiri da azhar ka taba jin an yi shafa'i da wutiri da la'asar ka taba jin an yi shafa'i da wutiri bayan asuba a'a to duk wanda zai yi sallar dare amma yana so ya zama mai kamala ce ya dan daga ta daga wuturi to shine ya shafa'i da wuturi in ya shafa'i da wuturin ma sunanta ita ma mai wuturi bari dai in takaice maka zance duk sallar da ka yi ta akwai doriyar raka'a daya sunanta wuturi idan kai sallar dare raka'a uku wuturi ce raka'a biyar wuturi ce raka'a bakwai wuturi ce raka'a tara wuturi ce raka'a sha ɗaya wuturi ne raka'a sha uku wuturi ne amma babu sama da sha uku idan wanda aka ruwaito annabi ya yi ne sai dai naka na ta ɗauwa'i da za ka yi ta yi don haka malam ya ce wa aƙalluhu raka'atun mafi ƙarancin wuturi raka ɗaya a ce baka da lafiya larura ta kama ka a adab da asubahi ne kana gani in ka ɗauko doguwar sallah ba ni sunan shi asubahi za ta sai ka tashi kai raka a ɗaya shikenan ka sauke nauyi wa aksaruhu ihda ashara raka'atan mala yace mafi tsawon wutiri raka'a sha ɗaya ne a wannan riwaya aksarul wutiri ihda asharata raka'atan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi raka'a sha ɗaya yake gaba ɗaya rayuwar annabi a wata riwaya an ce raka'a sha uku sai suka ce a'a yaya aka yi ta zama sha uku daga sha ɗaya kuma suka ce e ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya zo sallar dare yana yin salloli ne masu tsawo jama'a ita ɗabi'ar sallar dare mai tsawo ce kada mutum ya tashi karfe uku yana karanta yana karanta inna atayna kal kausar wallaili idza yaksha ba in dai da daddare ne in dai sallar dare ne kayi mai tsawo in ka haddace qur'ani karanta an baka iya ba da ko qur'anin ka bude ka karanta in ma baka iya ba eh ta maimaita alamtara sai ka gaji dan kayi mai tsawo ka dade ka ji kafarka ta fara yami ta fara dayi to shi annabi gaba ɗaya rayuwarsa raka'a sha ɗaya yake to amma an samu riwaya an ce yana raka'a sha uku to ya aka aka samu raka'a sha uku aka ce eh randa zai yi waɗannan salloli masu tsawo sai ya yi guda biyu masu sauƙi ya fara shimfiɗa sai ya yi gajeru guda biyu ya ɗan yi shimfiɗa amma in ya yunƙura shikenan kamar mota ne an sa mata giya daya a hankali ake tafiya ko ana gari ana tafiya ana gari ana tafiya ana hawa wajen gari in aka sake ta kwance ya kare to shi ma sallar daren sai ya mata shimfiɗa da raka'a guda biyu ƙanana to shi ne masu riwaya sai suka ruwaito cewa to an yana yin raka'a sha uku to wannan raka'a sha uku wannan guda biyun ne da yake yi a matsayin shimfiɗa to ko dai kai sha uku ko kai sha ɗaya da ya yi amma dai in an tambaye ka sallolin annabi na dare gaba ɗayansu wutarinsa raka'a nawa ne raka'a goma sha ɗaya ne haka na aisha take cewa ma kana yazidu fi ramadana wala fi ghairihi manzo Allah baya karawa a cikin wata ramadan ko wajen ramadan akan sama da raka'a goma sha sha ɗaya hadisin bukhari ne ya ruwaito shi da imamu muslim a riwayar sha uku ɗin ma bukhari ne da muslim ya ruwaito riwayar abdullahi ibn abbas riwayar sha ɗaya kuma nana aisha ne riwayar sha uku ibn abbas ina fata ana fahimta kuma duk sun cancanta su ruwaito sannan sai ya ce wa aksar ru'i da ashirar rakatan to ya ake ya ce masna masna kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama jama'a wannan shine sallar dare kai biyu kai sallama amma nana aisha ta ce karka tambayi tsawonsu dogaye malam duba suratul baqara fa bakara fa yara masu hadda fa shekaru wani suke a cikin ta yaro malalacin yaro sai ya shekaru bai gama dadewa ake yi bakara fa in ka zauna za ka karanta ta alaƙalli masu saurin karatu suna ganin akwai izu nawa a cikin ta biyar ba kaɗan to annabi fa a raka'a guda zai tashi cikin dare ba ya zube bakaran nan gaba ɗaya ya yi ala imran ko ya yi nisa'i ya hada ka gwada karanta wannan in daren ka guda ɗaya yau aka ce kayi a kiyamun lailin ka kayi bakara zalla ai kayi kokari ana aisha take cewa zai tsaya sai ka gaji da ganin annabi a tsaye in yayi ruku'i kuma sallar annabi malam iyayen da ya dade a tsayen nan to haka yake dadewa yasa har yanzu ahlus sunna har yanzu ahalus sunna ba su iya ɗabbaka irin sallar da annabi yake ba ana filfilinsu sai dai in a cikin gidajensu suke yi idan annabi ya yi minti hamsin a tsaye wanda da wahala ka samu masallacin da za su iya jure wannan akwai ƙoƙarin zuwa ta hajjude kam amma ba a iya jurewa a yi irin ta annabi to sai ya yi minti arba'in da biyar a rukui in ya dago ma haka sai yayi wannan mintunan in yayi sujada yanda idade a tsaye haka yake a sujada ka gwada wannan sallar wata rana haka annabi yake amma mu yanzu gaggawa ake a samu masallacin da alamtara ne zuwa ƙasa sai Allah sa albarka fa fa fa fa fa fa fa fa haka limamin ba hankali su ma mamun ba hankali ai ta yi duka ba nutsuwa wani ba wallahi wani da aka haska saboda tsabar wulakanta sallar da yake yi da qur'anin da yake wulakanta wallahi malam ba za ka iya jin karatun ba in yayi rukuyi kafin a ko dagowa baya wucewa kawai yake yi kuma yinda aka cika a masallacin an cika wai wannan al'ummar ita ce za ta je ta cewa Allah tana son Allah me wannan ibadar Allah mana afuwa sai karshe ce wa yutiri bi wahida sai wutiri da guda daya insha Allah sati mai zuwa in mun zo zamu yi bayani akan kamar da Hafiz Ibn Hajar ka cikin Fathul Bari nau'a'e nau'a'en wutiri da annabi yake yi da kala-kalan su wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa